ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna biyu ga watan jumada ula ko hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da 1446 muna kuma hudu a watan 11 shekara ta 2024 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel Allah ya yi mashi ƙarin lafiya da imani a karanta littafin adurusul muhimma li'ammatil umma na shekul mujaddid wa babban malami muhammad ibn abdulaziz ibn baz har yanzu muna karkashin darasi na karshe a babin da ke magana a kan lura da mamaci ayyukan da za a mai lokacin rasuwa sanya mashi likafani ko wanka sanya likafani sallah da kuma sa mutum cikin kabarin shi da addu'o'i da za a mashi bayan an dawo karatu na ƙarshe da muka kwana ma'ana an dawo daga makabarta kenan ko shine abin da ya halatta ko ya dace iyalan mamaci su yi da kuma 'yan unguwa da makusantan da mutuwar ta shafe su shine abin da ya shafi su ka su yi abinci sannan 'yan uwa da abokai su yi abinci saboda suna cikin shu shagali da zai ɗauke tunani da hankali malam ya ce wannan babu laifi ba a iyakance ba ga adadin kwanakin da za a wa iyalan mamaci abinci Allah ba mu ikon ɗabbaƙawa karatu da za mu tashi ayohi ne ya ce hadi ashara abu na goma sha ɗaya wanda yake da alaƙa da abin da ya yi da taya a kan mai rasuwa da iyalan mamaci ɗin yace la yajuzu lil mar'ati al ihdada ala mayyitin akthara min thalathati ayamin baya halatta ga ya mace ta yi takaba sama da kwanaki guda uku ya halatta duk wani wanda yake da alaka da mamaci inde mamacin wanda zai mai takaba ko wanda zai samu damuwar mace ce ita ya halatta ta mai takaba amma baya halatta ta wuce kwana uku wannan da uba da uwa da wa da kane da ɗa da waye mace tana da damuwa da sanya abu a ranta da fita daga hayyaci to an ba ta dama ta yi ƙazanta ta fita daga hayyacinta ba wanka ba wanki ba gyaran kai a ganta kwatsa-kwatsa babu laifi amma kar ta wuce kwana uku wannan ko babanta ne haramun ne ta wuce kwana uku bai ne mala ce baya halatta ta wuce kwana uku illa ala zaujiha sai dai ga mijinta fa innahu yajibu alaiha shi kam ya halatta ko ya wajaba akanta an ta hidda alaihi ta mai ta kaba arba'ata ashhurin wa ashara tsawon watanni guda hudu da kwana goma in dai mijinta ne wannan wajibi ne ta zauna wata hudu da kwana goma a duk wata siffa da kama da ba za ta tada sha'awa ko abunan so ba ko ga wanda yake ba mijinta ba dama shi Allah ya masa rasuwa to ana so a ganta haka kawai a birkice haka wani kwatsa-kwatsa wata hudu da kwana goma haka ake santa banda mai mai kanshi banda mai mai tsatso kyau dan basilin haka dangwaliya ba haka babu jambaki babu jagira ba fankeke ba wani duka ba kunshi ba fulawa duk wani abu da zai tsatso kyau to ba ya halatta miji wata hudu da kwana goma sauran dangi da yan uwa su kuma ya halatta a kwana uku wanda yana daga guraren da mutane suke samun kuskure idan mahaifin matakka ya rasu ko mahaifiyar matakka Allah ya mata rasuwa so yana da kana da aiki guda biyu na farko dai dole ka nuna jimamin mutuwar wannan ko don siyasar zamantakewa ko kuma wajibi ne ka nuna wannan jimamin sannan daidai lokacin kuma sai ka sa ido a kanta don za ta yi abubuwan da watakila za su iya fita daga shari'a wata matar idan Allah ya kaddara aka mata rasuwa to ita far wasu dan abubuwa na addini ma ta daina in ka je gida ganta kwakwacaf haka ba hijabi ba gyale ba waye a zaune mai faru kawai da kwarkwata ko da kai tana so sami aka yi mutuwa aka mata so mijinta ya sa ido a kanta kuma idan aka yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku in ka shigo to yi mata umarni je ki wanka je ki shafa mai sa ɗan kunne sa kwalli ikaza wannan wajibi ne kai mata saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara lokacin tunaninta ba zai kama ta yi wannan abubuwan ba sannan wani lokacin waɗanda suke tare da su akwai magulmata 'yan sa ido kawai su ga da wance da wance mai za su to kai ma'anan gurin ka tsaya ka yi taka tsantsan ka ga cewa ba a karya wannan dokar ta ubangiji ba in kuma a gidanka take kwana ran kwana uku da ta fito rike ta ta caba ado ta yi kwalliya babu laifi zuciyar tana jimami da damuwa a idanunta fuskarta da damuwa amma kuma ta sa a tamfa mai kyau to ta sa riga mai kyau kuma a ganta da kwalliyarta ƴan uwanta mata da waye ko da za ta sa niqabi da hijabi ta fito in ta je dai an san yanzu ta fita daga hali na kaba wannan shine musulunci amma mijinta shi kuma yana da haƙƙi na wata hudu da kwana goma a kanta wani na nuna girman miji dangane da haƙoƙinsa akan matar shi illa an ta kuna hamilan sai dai idan matar mai juna biyu ce dama dalilin da ya sa aka tsawaita iddar mace saboda haƙƙin mamaci a wannan wata hudun da za ta yi ta kwana goma duk wani abu da yake da alaƙa da wancan mamacin ana tsammani a wannan kwanakin zai fice daga jikinta sannan inda wani abu na abin da ya ajiye na ajiya a jikinta a wannan wata hudu da kwana goma zai bayyana inda juna biyu za a gani in ma za juna biyu za a gani in ta tsaftata ta yi tsarki ta aka ce ta ya fita daga takaba wata hudu da kwana goma ba a tsammani kuma akwai wani abu da zai biyo bayan wannan al'amarin insha Allah ta'ala amma idan aka bata da ciki ya danganta da lokacin da aka bata za ta iya yiwuwa ta yi wata hudu za ta yi wa ta yi ƙasa da wata hudu za ta yi yiwuwa ta yi sama da wata hudu akwai wadda Allah zai kaddara a yau su yi kwanciyar aure da mijinta kuma Allah ya kaddara akwai rabu gobe yi tafiya Allah ya kaddara tafiyar ba ta dawowa ba ce ba yanzu aka samu labarin rasuwar shi kaga wannan iddarta ko ta kabarta za ta kai kusan wata takwas ko wata tara idan ma cikin ba mai gardama ba ne ba mai kwanciya ba in mai kwanciya ne wata ya wata goma ko wata goma haɗe ko wata goma sha biyu har yanzu tana nan a matsayin ta kaba da idda wata kuma za a iya yi tsohon ciki ne ana ma tsammanin yau ne ko gobe watakil alamun juyi ma ya fara zuwa mata sai Allah ya masa rafuwa watakil bayan kwana uku kwana hudu sai Allah ya kaddara ta sauka lafiya to a gurin sauran malamai fa ta gama iddata ko da ba a yi bakwai ba a gurin abdullahi ibn abbas ne yake da ra'ayin cewa mace ta'ataddu bi abadil ajalaini wanda ya fi nisa tsakanin wata hudu da kwana goma ko tsakanin haihuwa ce to shi za ta ɗauka saboda shi akwai wani nau'i na haƙƙi da jimami da tausayi da wane ne da ake da bukata so matarka karas yau gobe da ta ji zafin haihu mutuwa ya ta aihu ana iya samun wannan mijinki ya mutu kawai ta ji but kawai jinin naƙuda daga wannan naƙudar kawai sai aihuwa kaga ga mutuwa yanzu ga fita daga takaba yanzu kafin a gama kawai a ganta ta hada ado tana karɓar gaisuwa sai mutane su gaban barakwai ko sai ce to yanzu a ajiye magana ciki sai ta koma ta yi lissafin wata hudu da kwana goma wata kuma yanzu misali jaririn ciki gare ta in ka ce ta yi wata hudu da kwana goma to ai za ta gama kuma cikin bai sauka ba ita to ita kuma a kyale ta hai lokacin da ta haihu shi ne lokacin da iddata za ta kare amma dai doron qur'ani shi ne yafi dacewa wa ulatul ahmali ajalahunna ay yada'na hamlahunna waɗanda suke da juna biyu Allah ya ce iyakar iddarsu ko takabarsu su ne su sauke abin da ke cikin cikinsu Allah ba mu ikon kiyayewa illa an takuna hamilan fa ila wad'il hamli zuwa lokacin da za ta sauke cikinta li thubuti sunnati sahihati an annabi sallallahu alaihi wa sallama bidhalik ingantattun hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da haka amma rajul shi gwarzan namiji fala yajuzu lahu an yahidda ala ahadin min al-aqarib aw ghayrihim shi kan baya halatta yawa kowa ta kaba cikin yan uwa ko ba wa ‘yan uwan shi ba, shi baya halatta ya taka ba. Saboda kama taka ta mutu, takabar kwana nawa za ka yi mata? Na? Ba ko ɗaya. In kai ka fita daga sunna, amma hau ban ce kar a yi tausayi ba, ban ce kar a yi addu'a ba, ko ban ce ba Allah ya jarrabe ka. in matakka ta mutu da safe aka je aka yi addu'a aka binne ta aka yi komai in ka dawo aka ɗan gaggaisa aka yi wai babu laifi ka higa gida ka fesa wanka ka kirɓa babban rigarka ka sa tubarau da agogo da zobe ka zauna saboda kai baka idda in kuma aganka wannan kwarkwata kwabdin nan kwana uku ba wanka ba wanki ba goge kaushi ba shafa mai to ka fita daga tsarin sunna wajibi ne yasa su magabata duk wani abu da zai nuna idda suke yi to ba sa yi ban tabbatar da ingancin magana ba amma ɗaya daga cikin maganganun magabata yake cewa wallahi ahmad ibn hanbal ya fi ni kusanci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana masa kallon kamar hima mai ruko ne da sunna cewa wallahi ahmad ya fi ni saboda shine ran da matar shi ta mutu bai yadda ya kwana ba sai da ya sake wani aura a wannan daren ko a wannan yinin sai da aka daura masa aure nan yana damuwa akan rasuwar matarsa yau kuma yana murna akan yana da sabuwar mata aka ce masa me dalili ya ce wallahi ina jin kunya in kwana in tashi ina gwauro wallahi da kunya now amma yanzu zamani ya yi zamani mutane da mutane da gangan mazu ala suke neman gwauranci Allah Allah suke da yawa matansu su takale su wallahi ya dan ajiye ya huta wallahi tsaffin hannu ne kawai suka rike suka yadda kawai zamani ne zai zo ya wuce amma laiduwa da take da saurayi ta yi taka tsantsan ba yawan fada ba yawan musu ba leke-leke ba tambaye-tambaye kawai in ya zo fa ni'ima in bai zo ba wallahul musta'an kawai a zauna lafiya kalau amma to na tona akwai matsala to shi yake cewa wallahi dalilin sa amma dai Allah bai kaddara na ji shi a ɗaya daga cikin laktocin malamai amma dai Allah bai kaddara ba na taba karanta shi a karanta yace shi kunyar sa a ce wallahi ya kwana yana gauro wallahi akwai abun mamaki shi akwai damuwa a gurin shi aka ɗaya daga cikin magabata shi bai aure ba aka ce mashi da kai da Abdullahi wane ne yafi kusanci da rukon sunna ya kuma fi riko da addini ya ce abdullahi ya fi ni ya ce me yasa ya ce saboda shi yana da aure yana da 'ya'ya Allah ya sa mai haƙurin zama da iyali Allah ya sa masa haƙurin tarbiyyar yara kuma yana karanta hadisi yana karantar da hadisi ya ce mu dan mun karanta hadisi mun karantar da hadisi ya ce ba mu isa mu kama shi ba ya ce wallahi yana gaba da mu to akwai albarka akwai falala a cikin aure da haka yanzu idan Allah ya kaddara ka ba wani yarka sai Allah ya mata rasuwa a ran nan sai aka ɗaura masa aure a ran nan kada mata su haɗa ku faɗa yanzu ba ɗaura auren ba ne problem bayan an gaka ɗanta ai dama ko baya son ta kawai Allah ne za a yi wata kuma kina ce a'a to tun da dai yau aka binne ta ya kamata a je a kwankwale ta a tona a gani anya ma ba ya kashe ta ba ko wasu abu yanzu ya da ake ganin ko ta kilkai ne ka kashe ta don ka huta so idan zamani ya juya hali yana juyawa in zamani ya juya fatawa tana juyawa a addini babu laifi a samu yar diplomasiya ko a yi abin da za a zauna lafiya kalau ba cas ba a a ɗan yi haƙuri na'am na na minhaj minhajul qasidin to malam ya ce gahi ma ya faɗi inda aka ganta masu littafin minhajul qasidin sai su duba za su ganta insha Allah ta'ala Allah ya saka da alkhairi muna magana akan takaban namiji amma babu laifi ita zamantakewa tana da bukatar siyasa wani abun bahaushe yana cewa ana barin halaliya ko don kunya kunya da kara tana sawa abubuwa da yawa a kauda musu kai kuma da yawa tabbas ko da ba za ka yi takawa ba amma za ka ji tunaninka ba zai zo ba a ce yau matar da kuka shako da ita watakil hekara goma watakil ashirin wata hekara talatin da kai da ita ba rabuwa wata koyaji ba ta taɓa yi ba wata ba wanda ya taɓa ce muku ku yi haƙuri yau ta rasu yau ka sake wata yaka je da nauyi a zuci tunanin ma ba zai zo ba wannan babu laifi idan mutum ya yi wata ɗaya wata biyu wata uku to ya ɗan fara masa nasiha kuma malam ga wata yarinya can kaza da kaza da kaza malam ga wata bazawara na mai ya daya malam ga saboda hima kar a bar hi tafiya ta yi tafiya kuma ce hi ba zai aure ba akwai wanda in ka kyale hi kuma hi san garci eh Allah ya rufa asiri na'am sani ashar matsala ta goma sha biyu yushra'u lirrijali ziyaratul quburi baina waqtin wa akhara liddu'a lahum an shar'anta wa maza a fahimtar malam ko 'yan hanabila maza ne suke ziyartar makabarta yasa ya ce to an shar'anta wa maza suke ziyartar makabarta daga lokaci zuwa lokaci shi ma ba kullum ba kada kullum a ganka a cikin makabarta liddu'a'i lahum domin addu'a ga wannan mamata ɗin wa tarahumi alaihim da jin kai da tausayi a gare shi wa tadhakkurul maut da tuna mutuwa wa ma ba'dahu da abin da ke bayan mutuwa idan aka gafala aka ji duniya aka sangarce aka fara manta Allah zuciya ta kekashe wani lokacin kawai dauki takalmin ka zagaye makabarta ka dota ka ce ah ce wannan fa anan muka binne wani anan muka binne mahaifina anan muka binne mahaifiyata nan kabarin abokina ne wane nan malam wane ne nan kaza watakil kana tunani kana tuno abin da ya sa suka rasu da rasuwar tasu da tsawon lokacin da suka kwanta ba ma ke ka ji zuciyarka ta karaya in zuciyarka ta karaya za ka yi musu addu'o'i ka nema musu rahama ka nema musu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nana Aisha ta ce wani lokaci muna zaune da manzon Allah cikin dare ko muna kwance da manzon Allah cikin dare sai ta jina ta gama zan Allah ya tashi ya yi addu'o'i saɗam ya ta gama zan Allah ya sa ta kalmanta ya sa ta kalmansa sai fice daga ɗaki ita kuma dimmacin duniya tunanin da yake fara zuwa gurinta inda ya baka ɗakinta to ɗakin wata zaka dimmacin duniya sai wadda Allah yi wa rahama ko kuma hewa da Allah bai sa wa kihi ba su kuma ba su da amfani sosai matar da bata da kihi ko ba ta da amfani sosai da haka da manzan Allah ya sa ta kalami ya fice na na Aisha ita ma ta bi leko ta ga to ina zahi sai ta ga ya fita daga gida ta leko kawai ta ga dam dam dam ya tafi baqi'a makabartar baqi'a ina ga daga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa baqi'a ina ga zai wuce wannan masallacin ba zai karasa ɗan kwana-kwana ba iyaka tunanina ba zai karasa ba ko da haka to manzon Allah sai ya karasa wannan makabarta ita kuma nan Aisha dam dam sai take bin sa ta makale anan ta makale anan ta makale anan wa ina zahi kuma bakinta ne ita da abin da ya dame ta bakinta saboda haka tana ta bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ga ya shiga cikin makabarta ta leko karfin hali irin na mace yanzu ka ce mata ba ni ruwa da daddare sai tsoro nake ji amma an ta lalima bakka nan sai ta yi patrol tabi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta ga ya shiga cikin makabarta ya tsaya ya yi addu'o'i ya yi addu'o'i ya yi addu'o'i manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya juyo to kuma yanzu da aka juyo da manzan Allah ne a gaba ita a baya yanzu kuma ita ce a gaba manzan Allah a baya ta ga manzan Allah zai juyo ya falfal falfal sai ta falfala da gudu ta yi sauri ta dawo ɗaki ta shiga cikin mayafi yi kuma matsalar gudu za ka ji fuka haka da manzan Allah ya shigo ɗaki sai ya ji alamar zuciya ko ƙirji yana bugawa sai ke ta aisha mai yake faruwa sai ce ba abin da yake faruwa sai ce a ta hafi na an ya haifa Allah wa alaiki wa rasul yanzu kina jin tsoron Allah ko annabin Allah ta ɗauke wani ɓangare na haƙƙinki su zalunce ki da ta aha manzan Allah ba na maganar ba ce ba sai kuma ga hannun ta ƙirjinta yana dam dam dam dam dam muhallin shahid shine lokaci zuwa lokaci ana zuwa makabarta a yi addu'a manzon Allah na zuwa da daddare don addu'a ga mutanen na makabartar sai ce Allah ne ya masa umarni wannan makabartar duhu ya fara shiga cikinta akwai wanda suke cikin kunci akwai wanda suke cikin damuwa da haka shine na je in musu addu'a Allah ya yaye wannan kuncin Allah ya yaye wannan duhun sai ya sa haske a cikin wannan makabartar tasu to duk lokacin da kaga an je makabarta wannan ita ce babbar abin da ake da bukata a wajen mai ziyara wallahi wanda yake cikin kabarin ba abin da zai iya yi amma kai da zaka je in Allah ya taimaka sai ka amfanar da shi ya fita daga wani kangi ko wata wahala da yake ciki akwai wata kilkai tsakaninka da Allah a ran nan akwai kyau kai ma Allah abin da yake so kai ma Allah abin da ya ji daɗi ya yarda da kai in ka shiga wannan makabartar ka ce to Allah a gurin nan akwai wani da wani akwai wani da wani Allah ina roƙonka ka ji kansu Allah ka yafe musu Allah sun zo da kurakure Allah ka yafe wallahi watakil wannan abin da za a faɗa duk abubuwan da ake aba ga Allah bai karɓa ba amma wannan addu'a ta ka sai Allah ya yi musu ita a ciki sai kuma ka haɗa Allah sauran musulmi da suke wannan guri Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama wannan addu'ar tana amfanar da masu imani idan an je cikin makabarta an musu amma ba a zuwa makabarta a tambayi wanda suke kwance in ta da uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum Allah ce wallahi duk kiran da za ku yi ba za su ji ba kuma Allah ya ce amma kaddara sun ji ba za su ansa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar gobe alkiyama Allah ce sai sun kafirta da wannan shirkar da kuka yi musu ku je makabarta ku roƙe su Allah ya kira su wani abin shirka ne to don haka a kiyaye amma kai idan ka je kai musu addu'a ka nemi Allah ya ji kansu ka tuna mutuwa ka tuna da abin da zai zo ba mutuwa muna da tashin hankali a gaban mu Allah ya tafiyar akwai nisa kuma duk wanda ya tafi har yanzu bai dawo ba kuma babu ran da zai dawo wallahi da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu kawai za ka waya kaga duk wanda kake sani wallahi babu shi ɗaya daga cikin lakcirorinmu ɗan kwanakin ba mahaifin shi ya rasu sai na ce wallahi malam ni na ma ɗauka tun da muke zance mu taɓa zancen mahaifinka mana ce ni wallahi na ɗauka ya daɗe da rasuwa ma tun kan mu haɗu ya ce wallahi malam yana nan da ran shi Allah ya mai tsawon rayuwa sai ce amma sai da ta kai ta kawo ya daina fita daga gida in ya fita ya zagaye garin kawai in ya dawo gida sai ya ji bacin rai sai ya fara kuka ba wanda zai ci ba sa'an shi kusan ba sa'an ɗansa sai sa'an na jikokin shi kowa garin ƙananan yara kawai ya zama to fita daga gida ma damuwa ce a cikin ran shi to amma dai ka ga sannu a hankali kai ma wata ran za ka juya sai ka ga ba aboki ba aboki ba sa'a ba wai sai ka ji unguwar ana cewa kai kaɗai ne babba wannan magana kai kaɗai ne babba ina sauran manyan suke sun yi gaba kai ma za ka same su to in kana so kai ma a samu wanda za su ke tunawa da kai suna maka addu'o'i lokaci zuwa lokaci yan uwa suke ruwa suna yin addu'o'in nan kuma kar a mai da hika ba wani riya a yi kwamiti kwamiti ake zuwa ana ɗaukowa ana sawa a whatsapp ko ana sawa a tiktok ga suwa da sun kai ziyara a'a ka sulale kai ɗaya ka je kai ɗaya ko ku biyu ku yi addu'a idan abin zai zama fitina ka je da rana ka je da yamma saboda yanzu idan aka ganka kana zuwa makabarta da daddare kuma Allah ya fara rufa maka asiri to ya samu matsala haɗe saboda zamanin ya gurɓata amma su a gurin magabata da safe da rana da daddare duk ɗaya ne a makabarta ba wata matsala da makabarta da safe da makabarta da daddare duk ɗaya ne ba wani bambanci amma mu yanzu makabarta da daddare namijin gaske fa gani ake kamar za su tashi su kama ka to in sun tashi ma sun kama ka dama dai gurin zuwanka ne Allah da ba asiri eh mala yake cewa saboda wa tadhakkurul maut wa ma ba'dahu li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zurul qubura ku ziyarci makabartu fa innaha tudhakkirukumul akhirah ziyarar makabarta tana tunawa mutane lahira da haka ‘yan uwa su sa wannan a cikin jadawalin aikinsu aƙalla a wata ɗaya wata biyu ka yi ƙoƙari ka samu ɗaya daga cikin makabartu ka zaga kuma ka yi ƙoƙari ka sa ikhlasi wani lokacin da duku-duku ka je kan mutane masu ankara kawai ka ɗan buga babar ɗanka fur kamar gewar fulotin ka zaka kuma dama fulotin ka ma zaka leko ai wallahi fulotin ka zaka leko ka zagaya ka yi addu'o'i ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu ko maza Allah ma fa ya gaya mana cewa duk wanda ya roƙi Allah wata buƙata ga ɗan uwan shi a bayan idan ɗan uwan shi mala'iku za su ce kana da kwatankwacin mala'iku za su ce kana da kwatankwacin abin da ka roƙa to ai cikakken wanda ba zai gani ba kana masa addu'a wanda yake kwance so irin abubuwan da ka roƙa musu fatin kan kare su mala'iku za su ce kana da irin shi Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka tausasa musu Allah ka sa suna aljanna Allah ka yi musu kaza mala'iku za su ce walaka mithluha irin abin da ka roƙa kana da akwai wataƙila zuke nan kai kana da garanti in ka mutu Allah ya karɓa addu'ar an ji kanka an gafarta maka Allah ya sa mu dace malai ce kharrajahu al-imam muslim fi sahihihi imam muslim ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin shi wa kana yu'allimu ashabahu yana karantar da sahabban shi idza zarul qubura idan sun ziyarci makabarta an yaqulu su rika fadin assalamu alaikum ahlad diyari من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين yana karanta da sahabbai idan an je makabarta kana zuwa kofar makabarta zaka shiga ka ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wannan fadin na manzon Allah kai sallama yana tunasar da mu abinda muke yawan nasiha makabarta da wanda suke cikinta suna fada irin alfarmar da suke da akwai lokacin suna ya rayuwa mutuwa su bata cire musu alfarmar su ba yasa in zaka higa gurin su zaka ce musu assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ahalud diyari mazowa wannan gida din ya ku yan wannan gidan amincin Allah ya tabbata a gare ku minal mu'minina wal muslimina masu imani da musulmi Allah ya tabbatar da aminci a gare ku sai ka ce wa inna mu din ma insha Allahu cikin yardar Allah bikum lahiquna muna dab mu zo gare ku yanzu kana tunasar da kanka yadda waɗannan aka same su a nan wallahi kai ma za a same ka kuma ba wanda aka yi shawara ya ce Allah na hirya babu ba na ji akwai wani mutum ɗaya da ya gama hiryawa ya ce mutuwa ta hosa nan ta zo ta ban na ji akwai shi sannu a hankali zai ga alamu ya tabbatar ba zai kai labari ba ya ce ku yi haƙuri fa tafiya ce ta zo ta amma da ka tambaye shi ka hirya yanzu ba lalle ba ne ya hirya saboda zai ga akwai abubuwan da bai karasa ba akwai nasiha da bai yi ba akwai yarinya da bai aurar ba akwai biyan bahi akwai kullum akwai matsaloli da haka kana za ka cewa inna insha Allahu bikum lahiquna nas'alullaha lana muna roƙon Allah gare mu mu da muke rai walakum da ku da kuka gabata al'afiya muna roƙon Allah ya kubutar da mu Allah ya yafi ya kubutar da mu daga nauyin zunubanmu Allah kuma ya sa mu cikin ni'imarsa da falalashi nas'alullaha lana walakum al'afiya sai ka ce yarhamullahu Allah ya jikan almustaqdimina minna waɗanda suka gabata cikinmu mana wanda suke kwance Allah kai musu rahama wal mustakhirin da wanda suka jinkirta ba su ƙaraso ba Allah in sun zo Allah ka ji kansu kai musu rahama kaga wannan lafazin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai addu'a akwai nuni cewa cikin mamata akwai masu imani akwai musulmi akwai tabbatar ma kai kai din ma mamaci ne akwai roƙon Allah afuwa akwai roƙon Allah maɗaukakin sarki ya jikan wanda suka gabata da waɗanda za su zo a baya. Mala ya ce, Amman nisa'u, su mata, falaisa lahunna ziyaratul kuburi, su ziyarar makabarta ba taso ba ce ba, a da muke rayuwa a garin nan. Zai wahala ka tadda mata sun kai makabarta ziyara, ko mace ta kai je makabarta ziyara. Su a sunnaci yawan ziyarar aka haramta amma dai a bisa mahimtar ma hanabila su kwata-kwata ma kar su je ziyarar ya fi sauki saboda ba a rasa fitina malam zai faɗa muna a gaba amma dai sauran malamai sun tafi abinda ba a so a mata yawan ziyara idan makabartar ungarinku maza suna zuwa aƙalla sau uku a shekara to mace a shekara biyu ta je sau ɗaya ai an ban mata kenan ko saboda kai a shekara biyu ka je sau shida ita a shekara biyu ta je sau nawa ta je sau ɗaya ko bayan an binne mahaifinta ko an binne mahaifiyarta ko an binne mijinta ko an binne ɗanta an samu kamar wata uku ta manta da mutuwar wani lokaci kawai ku ce ma ɗan zagaya mana in kuka zagaya tun kan tun kan yake ce mu za ki ga makabarta to nan makabarta ce eh ziyara za mu kai mu yi addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu sai ka nuna mata wannan shine kabarin fawa ne nan shine kabarin wane nan shine kabarin wane Allah ya ji kansu Allah ya musu afuwa Allah ya gafarta musu ko muke sa hakuri a ranmu dama kana tafiya kana wa'azi kana tafiya kana wa'azi kana makabarta kana wa'azi saboda in ka saka musu kafa to akwai damuwa yace to su a gurin su kwata kwata ba a ziyara amma dai abin da yafi inganta la'anallahu zawaratil quburi Allah ya tsine wa masu yawan ziyartar makabarta malamai su suka ce manzon Allah ya yi amfani da sigatul mubalaga a wata riwayar malam zai kawo riwayar anan amma bi sigatul ifrat kowace ziyara yasa suka ce to su bai halatta ba amma riwaya da ta ce zawarat to masu yawan ziyara su aka tsinewa don haka ɗaya a shekara biyu ɗaya a shekara uku ko sa hudu a rayuwata wannan babu laifi li'annar rasula sallallahu alaihi wa sallama la'ana za'iratul quburi saboda manzon Allah ya la'anci mai ziyarar makabarta kaga wannan da sigatul ifrad da roito kawai inda mutum ta je makabarta an ziyarce ta wacce riwayar kuma ta ce zawaratul quburi masu ziyarar makabarta da yawa akai akai to su ne aka tsinewa wali annahunna wancan dalili na farko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin cewa kar su je wali annahunna yukhsha min ziyaratihinna alfitna saboda ana tsoro a yawan ziyartar makabartar mata to wata sabuwar fitina za ta fito in ne mata zuwa zuwa kabarta to akwai fitina yanzu mata ma da ba sa zuwa makabarta ya aka kare da sihiri ya aka kare da bokaye ya aka kare da yan tsubbu ya aka kare da yan tofe-tofe to inda suna zuwa makabarta to kuma fitinar da za ta kare ta tsubbu da asirce-asirce Allah maɗaukakin sarki kaɗai san iyakarta dama wani asirin an bata an ce a kabari za a binne kawai ɗin ɗirin kabarin ya bata tsoro ta aji so in tana zuwa yau da gobe ta gane wannan ɗinɗirin ɗin ba ci bai ki so fitina da za ta fito Allah maɗaukakin sarki kaɗai ya san iyakarta Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri mutane ba mutunci amma marasa mutunci da yawa a cikinsu mata ne in namiji ɗari suna tsafi da bokanci to mata ɗari uku ko ɗari hudu su suke bokanci da tsafi ka je ka tambayi boka inda za ku sami hira da su wallahi ba wata irin nau'in mace da bata zuwa ba wata irin nau'in mace an gane yake nufi da nau'i ko da 'ya'yan manya da 'ya'yan ƙanana da na masu kuɗi da na matsiyata da matan malamai da na almajirai da na ahalin sunna da 'yan bidiyar kowa zuwa suke me suke fafutuka a mallaka musu hi a ba su kan kawai wala ba su da tausayi kuma duwa da ta kama kan a daidai wallahi zaka zaka gaji da dukan cin ladan aski kwakwal kwakwal to da suna ba makabarta kuma wallahi masifar da ta kai karshen masifa so dalilin wannan kabarin da makabartar tana ba su tsoro yasa wasu malaman suka ce kar a basu su je saboda in tsoron ya fita daga makabartar daga cikin su to bala'in da za a yi kuma Allah kaɗai san iyakar shi akwai wata lacca da na saurara wata baiwar Allah ta zo rasuwa sai ta kirawo ɗanta lokacin tana wata irin jigina ne a ɗaki kuma take ba ta iya fitowa in kaga ta fito to dare yayi wani lokaci ɗanta babba da ya zo sai kai cewa wani ka shigo ɗaki ego ta ce daga jikina ka duba ya ɗaga ya duba ta ce mai ka gani ya ce tsutsotsi ta ce to wallahi iya rufin asirinta kawai wannan jikin nata yana lallaba inda hasken rana zai taba jikinta to ta shiga uku sai ta ce in na yi mutu kamin addu'a duk da ina ji a jikina ba lalle ba ne allah maɗaukakin sarki i gafarta sai ta bahi labarin irin abubuwan da ta aikata daga cikin masifun da ta aikata shine akwai zuwa makabarta ta ciro wani ɓangare na mamata ta yi wani asiri da tsafi ta ce mahaifinku da ya rasu ni ce dalili babban ɗanka ni ne dalili matar babanka ni ce dalili ta gaya masa irin mutanen da ta salwanta rayuwarsu a dalilin asiri Allah ya mata wannan kamun tun kafin ta rasu na ki faɗar wasu detail na wasu abubuwa saboda wani ko wa'azi kake wallahi jira yake ka faɗo wani abu to kuma yake so ya amfani da shi kuma anan hidan yake masa karatu ya ce to tana jin tsoron in ta mutu ba lalle ba ne Allah ya gafarta mata wannan kuma alamar tun kafin ta mutu Allah ya fara mata azaba daga duniya jikinta ba zai iya karɓar hasken rana ba kuma in tana ɗaki tana da buƙatar duhu ta lulluɓa kuma ga tsutsa tun tana raye tana cin naman jikinta to mace za ka ga wai tana da ƙarfin halin da za ta je makabarta ta tona ta binna ta rufa ka je birane ka gani wala ana faɗa za a gansu da daddare sun zo su da mota su yi fakin su tona su binne abin da za su binne sai tafiyar su asadu suna kwanakin baya na je ba da labari wani mutum ya mutu a filistin to kafin ya mutu sai ba wa ɗansa labari yake cewa idan na mutu ka buɗe bakina ina ji ko wani turare ne ya faɗa ya ce ka ɗiga min shi ina so idan zan wa mala'iku magana ƙanshin turaren ya fita daga bakina wata wasiha ce da ba a wasiya ma da ba a ma santa a sunna ba kuma ba dole bane sai an yi ta kawai Allah ya kaddara mutumin ya yi tafiya shi kuma mahaifinsu ya rasu da haka ya zo an binne wannan mamacin ina ji har ma ya kwana haka da ya zo ya tambayi yan uwan suka ce har an binne shi ya ce to aiko ya bar mun wasiya a yi kaza a yi kaza ya ce yana da bukatar zartar da wannan wasiya aka yi ta lallabinsa kawai a haƙura tun da an binne ya ce a'a ya bar mu kuma ya nannaga akan wannan wasiyar aka ce to aje ya tambayi malamai suka ce shikenan aje aka tafi aka bude kabarin daidai inda ake tsammanin kansa yana nan aka bude likafanin shi aka bude itacen aka bude bakin da niyyar za a sa kawai aka tadda wata kuma laya an rufe ta cikin bakin mamacin an kama bakin an dinki ashe shi kuma ana binne shi shi kuma wani mutum a garin kawai yayi wata irin hauka da fitar kwakwalwa tashin hankali an rasa menene ya faru ashe wai da ya mutu kuma wanda za su yi aikin sai suka zo su kuma suka yi amfani da damar sai suka soka wani abu na asiri da tsibbu cikin bakinsa aka sa kamar gilu ko wani abu aka matse bakin to Allah bai yi niyyar ya jarrabu wancan mutumin shekara da shekaru ba dalilin da ya sa aka zo zartar da wannan nasuyar kenan saboda idan an buɗa za a cire wancan asirin ya lalace ana cirewa kuma wancan mutumin yana gida Allah ya wayar da shi so irin waɗannan asirce-asircen da ake da gawawaki da matattu idan aka ce mata suna da damar ziyarar makabarta a kai da kai wannan tsoron ya fita daga zukatansu to barnar da za mu gani fa ta fita yanzu Allah maɗaukakin sarki ya rufa asiri wakilati sabr daga cikin dalilan da yasa ba a so mata su je makabarta akwai rashin haƙuri manzo Allah ya ga wata na kuka akan kabari tana ta kuka sai ya ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri na faɗi hadisi ina ji a ɗaya daga cikin karatuttukan manzo Allah ya ce mata ittaqila wasu ta ce ilaika anni ka rabu da ni abin da ya shame ni ne bai same ka ba manzo Allah ya tafi daga ba aka ga mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ta taho gida tana ta kuka da sufai da ta sami gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kai haƙuri ban san kai ne ba sai ce mata innamas sabru inda sadamatul ula haƙurin da ake samun lada da yardar Allah maɗaukakin sarki shine na dukan farko ko kwatsam kawai ka ɗau haƙuri to anan ne Allah yake bada lada da haka idan Allah ya maka rasuwa yawa aka yi rasuwa a gidanku haƙurin da za ka samu lada ana yi ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan منها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ودوة كلمة ذاك هقر تد كنك دا إتا ككربا كودا إذن كياي حواي كاي هي هي كركوكا وانا بهيني مثلا با أما زوتي يركا ككربا كدرا وانا هيني أبن دا أكيد بكاتا تو أنا سام اللادا أما دك قارب جبجي كنا كريا أوفا كنا زاجي زاجي أنا تيوا أسيري أكا منا أنت نبا بمو دي هيك هاجم هوكا kuma ce kai haƙuri ka ce to ya zami to wani haƙurin ko kai bai da lada shi ne yake cewa to innama sabru inda sadamatul ula lokacin da masifar ta faru ka ɗau haƙurin anan ne ake samun lada wasu malaman kuma suka ce a'a yana nufi ai tun a lokacin da ta mai wautar tun a lokacin yayi haƙuri to kai ma ake so duk lokacin da matsala ta faru ka ɗau haƙuri to mata ba a fiye samun wannan a gurin su ba wallahi sun ciza sun ciza sun ciza sun ga ba har sai suke kuma sun haƙura kuma daidai lokacin ba lada wa haka za la ya juzu lahunna tiba'ul jana'iz haka nan baya halatta ga mata su raka gawa maza ne suke ɗaukan gawa su raka ta ilal maqabara zuwa maqabarta li'anna rasul sallallahu alaihi wa sallama naha hunna an zalik domin manzo Allah ya hana su mata maza suke ɗaukan makara su kai makabarta su binne ba a yi maza suna tafiya mata suna tafiya in ka gani to wannan wata sabuwar bid'a ce da ba a santa ba a tsarin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma salatu ala almayyit fil masjid amma yuwa mamaci sallah a masallaci aw fi musalla ko a wata farfajiya fa shi mashru'atul lirrijali wa nisa'i jami'an wannan da maza da mata dukkaninsu an shar'anta musu idan mamaci ya rasu wataƙil baba wataƙil wa ko miji idan an ba da labarin cewa za a mai sutura karfe goma misali na safe akwai sutura da ake iyakance lokaci ko masu kimtsa gawa sun gama kimtsa ta tun karfe takwas babu laifi a sa gawar a wani guri inda mata za su iya samun dama sai su rika zuwa da ɗaya da biyu ana suna zuwa suna sa gawar a gaba suna yi mata sallah suna yi mata sallah watakila a samu mata kamar hamsin ko ɗari su sallace ta kafin lokacin da maza za su zo su sallace ta idan takwas sai aka ɗauko ta kuma maza sai su zo su haɗu sai su mata sallah ɗin wannan wannan babu laifi na daga cikin sunnar da muka manta idan an gama kimtsa gawa kawai a kori mata wani lokacin ma korarsa ake baya halatta idan an kimtsa gawa an gyara ta waɗanda suke da kusanci da gawar a buɗe musu fuskar bayan an gyara su ga fuskar su yi mashi kallo na ƙarshe a makaranta da nake a mata wa'azi na ce wadda ta iya sambatar mijinta ta sambata ta sai kai wala har ya zama abin tsoro sun fara tsantsanin shi wannan babu laifi mace tana iya sambatar mijinta ko da ba ta sambata a baki ba ta sambaci gohinsa ko ta sambaci hancinsa dai ko wani guri da take ganin ba za a samu kazanta ba wannan babu laifi inda ake tsammanin za a yi samun kazanta ko gurbatar yawu ko lalacewarsa wanda ba wanda ya ce mata dole sai ta yi kuma wanda za ta birge amma kamar goshi kamar kunci wannan babu laifi a ba su dama su sambata in an gama sai a lullube musu shi sai a ce to ku zo kuma shi sallah kafin maza su zo amma kuke kulawa wannan babu laifi ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku in sun zo kawai su rika kabarta babu limami a cikinsu suna kabartawa suna yi suna kabarta suna yi wataƙil kafin lokacin da za ku buƙaci ga duk sun gama sallah sun koma sun zauna wannan yana cikin abin da yake taimakawa mata su samu haƙuri akan rashi ɗin saboda an wanke su an ba su dama sun gan shi an ba su dama sun sallace shi suna ganin kamar sun bashi wata gudunmawa to ya samu haƙuri ɗaya daga cikin abin da yake sawa mata suke gajiyawa kana gani kamar ba su da gudunmuwar komai ba su wanke shi ba ba su sa shi alkafani ba ba su masa sallah ba ba su raka shi ba sai su gaba abin da su masa haiwan na ihu da aka yanta sallah ta kalla ta ga akwai wancan akwai wancan ya ta ɗora hannu aka sai ta kwararo shi sai wancan yi haƙuri to ai an tabbatar ta zo kenan Allah ya samu dace malam yace hada akhiru ma tayassara jam'uhu wannan shine karshen abin da Allah ya yarda mu tattara a cikin wannan littafin na addurusul muhimma li'ammatil umma insha Allah akwai darasi ɗaya da muka manta tun muna masallaci shine zamu rama shi a rana ya tayo insha Allah ta'ala in mun rama shi yana nufin mun kammala littafi din wataƙil kafin rana ya tayo mutum mu samar da matsaya wani littafi ya kamata mu sa a bayan sa bana so mu sake samun hutu irin yadda muka saba Allah madaukakin sarki ya samu dace wanda ya ce assalamu alaikum malam Allah ya taimaka ya yi jagora amin tambaya malam nakan ji wani dan uwa yayin binne gawa a makabarta yana cewa idan an zo binne mamaci ba a buƙatar ganin mutane a tsaye menene ingancin wannan maganar wallahi ne ba ban sani ba in an zo binne mamaci ba a so a ga mutane a tsaye a daidai wani lokaci kenan da tambayar babu laifi da mu fahimci juna gurare biyu ne a makabarta idan an kai gawa lokacin da ake haƙa rami kafin a rufe ta to abin da ake so da duk wanda ya je makabartar ya samu guri ya tsuguna ko ya samu guri ya zauna waɗanda suke aiki da tono da ƙwanƙwala da meƙa kaza da meƙa kaza su ne ake so kawai a gani a tsaye so wannan yana ba da damar a natsu idan an yi wannan kuma mutane sun zauna ko sun tsugunna to a nan ne mai wa'azi fa yake wa'azi yana daga cikin kurakuran da muke yi a makabarta lokacin da ake tsugunna ake jiran masu aiki a lokacin ake wa'azi in an je makabarta an gama komai ana zuwa kawai rufiya za a yi wannan ba a bukatar wa'azi an rufe an kimtsa to duk waɗanda suke zaunan wannan kuma sai su miƙe kamar yadda muka yi magana sai su yi masa addu'o'i da suke neman istighfari da rahama da jin kai da damar amsa tambaya wannan shine abin da ya inganta don haka gurare guda biyu ne gaskiya to mutane kuma ya da lokacin da ake haƙin kabari ya kaga da kowa a tsaitsaye in za a duha ya ce kuma a tsugunna an canja a nan an canja a nan abin da ya fi dacewa da sunna shine lalle a zauna manzo Allah da ya je makabarta ya tadda wani mutum cikin mutanen ansar ba a gama haka kabarin shi ba sai manzan Allah ya zauna wannan kwajirin da yake hannunsa sai yake caccaka ƙasa haka da ita cak cak cak cak cak haka sai ya fara wa mutane wa'azi ya ce ɗan adam idan ya zo barin duniya mala'iku nau'i biyu ne suke zama sai ba da labarin yadda ake zuwa karɓar rai da mala'ikun rahama da mala'ikun azaba in mala'ikun rahama ne gahi in mala'ikun azaba ne ga yadda za a yi in mala'ikun rahama suka dauka ga abin da zai faru in azaba suka dauka ga yadda zai faru ga daren take tashi sama ga yadda take wucewa sama ga yadda ba za ta wuce ba ga wanda za a kai illiyin ga wanda za a kai cikin sijjin ga yadda za a dawo da ran shi ga yadda an binne shi ga yadda mala'iku za su zo ga yadda za a mai tambaya ga yadda Allah zai tambayi tabbatar da shi ga yadda za a mashi kaza da duk ayoyin Qur'ani yana hima yana istishhadi to nan ne inda wa'azi ke zuwa a gurin makabarta kuma shi ma kada zaman to kowane lokaci aka je kuma kowane lokaci sai an yi wa'azi hau hima nan baya dacewa in an yi maka mutuwa daya biyu uku hudu ta biyar din ba maki mutane sun gafara sun rafka sai a dan yi wa'azi ana gama binnewa shi kenan sai a miƙe a yi addu'o'i idan sunnar ta shiga mutane an fahimta an gane wannan babu laifi ana rufe ba ya kace wani mutum ba ista gafiru da ake kuma a'a kowa da kansa in ya tsaya sai addu'o'in da yake ganin wannan mamacin yana da buƙatar shi Allah ka ji kansa ko da Hausa ne Allah ka yi masa rahama Allah ka yafe mashi Allah ka bahi ikon ansa waɗannan tambayoyi din wannan kowa ya iyaka abin da zai iya yi in wani ma ya ce sai ya kawo mu jama'a mu yi kaza mu yi kaza lokacin da yake kazan ku ku saurara ku yi abin da kuke ganin shine daidai kowace irin addu'a ce a daidai wannan lokacin wata ilmamacin yana bukatar ta amma kai ba kai ba baka bari an yi ba kuma ko ka yi tsoki ka tafi har yanzu baka amfane shi ba fa kowa abin da ya imani da shi yake ganin zai amfani wannan mamacin ba shi ake yi ba to kai masa abin da kake tsammanin insha Allah zai amfane shi wannan shi abin da mamaci yake da bukata don haka hali guda biyu ne akwai gunda ake tsayuwa akwai gunda ake zama Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin amin amin